بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من ياله الله فلا مذل له ومن يدل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a 26 ga watan safar shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 23 ga watan satumba na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 11 cikin darussa waɗanda muke wataki da ladabi da biyayya daga ajinmu na faslin Sheikh Al-Albani lil usul daga makarantar darul hadis salafiya da ke zari a Najeriya muna karatu daga littafai mabambanta guda uku na farko kamar yadda aka saba shine kitabul adab wallafar al-imam al-hafiz abubakar ibn abi shayba wanda ya rasu shekara ta 235 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama zamu tashi kai tsaye inda malam yake cewa babu ma yustahabbu min kalamir rajul babun abinda ake kwadaitarwa na daga zancen mutum abinda ake so yanayin maganar ka ya siffanta da shi qala hadathana waqi'un an mis'arin an shaykhin qala sami'tu ibn umara aw jabiran yaqulu kana fi kalami rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama tarassulun aw tarsilun Malam ya ruwaito wannan hadisi da hanyar waqi'i ibn jarrah ruasi zuwa ga Mis'ar ibn Kidam an shekhin daga wani mutum daga wani malami haka yazo a dukkanin isnadojin wannan hadisi a cikin sunan Abi Dawuda da sunan al-Kubra ta al-Baihaqi da cikin musannaf ma na Ibn Abi Shayba din tunda ya ruwaito wannan hadisin annudin ma sai dai a cikin littafin wato Baihaqi ya zo da cewa jabir ne kawai ba tare da taraddudi ba ana an yi taraddudi ko dai daga ibn umar ko daga jabir ɗayansu allah ya ƙara musu yadda gaba ɗaya cewa suna ba da labari cewa kana fi kalami rasulillahi sallallahu alaihi wasallama a cikin zancen maganar manzo allah akwai tarassulun aw tarsilun a wani lafazi cikin suna bi dawuda aw tartilun tarassulun au tartilun dukan ma'anarsu da waɗannan kalmomi guda biyu ma'anarsu shine yin magana a natsi ba tare da gaugawa ko kuma saibi ko rashin yi a abin nan ba wato abin nan kalamun murattalun bila sur'atin wala tabattu'in kamar yadda suka fassara zance wanda ake yin shi daki daki ba a yin shi a gurguje ba a yin shi kuma da lalaci haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake magana shi wasatan tsaka-tsaki wannan abin nema ne mustahabi ne ga mutum in yana magana ya dinga yin ta a natsi kar ya dinga yin ta da gaugawa kamar baya cikin hayyacinsa kar kuma ya dinga yin ta da sakwa-sakwa har ya zama kamar kamar wani dan daudi dan daudi haka sai mutum ya kokari ya tsara maganar shi dalla-dalla don mutane suna mutunta wanda yake magana a natsi kuma sun faɗauka cewa abin da yake faɗa abu ne na gaskiya wanda ya san ciwon kanshi wannan ko musamman ga mutumin da yake karantarwa ko wa'azi wannan isnadi duk da akwai wani mubhami a jikinsa ga shi ƙarar ana gani amma za ga malamai suna karɓarsa saboda ma'anar shi abu ne tabbatacce a hadisai da yawa saboda ya tabbata ta fuskar ma'ana bai bai kawo wani abu munkari ko sabu ba qala dasana waqi'un an al-a'mash an atiya an ibn umar qala alim bi'aq fil kalam min shaqa'iq ash-shaytan har ila daga waqi' ibn jarrah ta hanyar al-a'mash sulaiman ibn mihran al-asadi al-kufi rahmatullahi alayhi an atiya wato atiyatu al-aufi ken an ibn umar qala sayyidina abdullahi dan umar yake cewa alim bi aqu fil kalam yin yawaita magana yawaita surutu shine alim bi qa alim bi aq gashi ne yace al ikthar wa bi shiddatin mutum ya yawaita magana yayi tai yayi tai yace min shaqa iki shaitan yana daga cikin wato kumburi kumburi da shaitan yake sa mutum a makogoron shi asalin shaqa'iq jam'u ne na shaqshaqa shi kuma shaqshaqa maruru ne da ake yi a cikin makogoro ban san me ake ce mishi da tsatsa Hausa ba in ka ga mutum makogoron shi ya kumbura din nan mako ne ko mahukume eh makoho eh makoko to makokon shedan ne da haka ba dai ba daidai bane ka zama kafi kowa iya surutu kai ake jin bakinka ko da yaushe kai ta faɗa ba ji ba gani ba kama kafa yaro Allah shi kyautu wannan shi ma ya tabbata al-imamu Isma'il al-Harawi ya rawaito shi a cikin Garibul Hadith haka nan ainihin wato shi kan shi malam din a cikin al-Musannaf da wasu malamai da wa haddathana waqi'un an Sufyana an Usama an Az-Zuhri an Urwa an Aisha qalat كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه هاي لو دغ وكيع ابن الجراح ابن مليح الاسدي عفوا الكوفي الرؤاسي عن سفيان هو الثوري دغ كما اسامه يعني ابن يزيد الليثي wanda ya da hadisi ma a cikin sayo muslim da al'arba'a kuma bukhari ya fita da hadisin shi ta'alikan shine ke riwaya daga muhammad ibn shahab az-zuhri daga urwa yani ibn zubayr daga aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama wa radiyallahu an zawjiha wa radiyallahu anha qalat tace kana kalamu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kalaman fasla zancen annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance zance ne faslan ma'ana ma'ana mabsulan ma baina ajza'i annabi yana rarraba jihohi ko tsagi-tsagin maganarsa bi haifu layu dukhilu ba'adahu fi ba'adi bai cinye wasu kalmomi ko wasu harrufa saboda gaggawa ko sauri bal yubayyinuhu bi jala'in kamar da suka fassara kamar da yake a wurin masu fassara nabi yana bayyana zancen shi dalla dalla shi sa ta ce yafhamuhu kullu man sami'ahu duk wanda ya ji shi zai fahimci shi babu saurin baki babu wani salon zance na ƙoƙarin sai ya burge ko ya lallaye magana babu gaggawa babu cinye harufa komai nashi yana fita ne dalla-dalla duk wannan ababe ne da ake so mutum sai ya kwaikwaya idan yana jawabi ya dinga yin sa a natse ya dinga yin shi cikin hankali cikin mutunci قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا نافع بن عمر الجمحي عن بشر بن عاصم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال نافع أو أراه رفعه قال إن الله يق يق يق يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها daga Yazid ibn Harun Abu Khalid al-Wasifi babban malami ya rasu shekara 206 zuwa ga Nafi' bin Umar al-Makki al-Jumali ya rasu shekara 69 an Bishr daga Bishr ibn Asim ibn Sufyan al-Thaqafi daga baban shi shine Asim ibn Sufyan kenan daga Abdullahi dan Amr dan As qala Nafi' Nafi' yake cewa urahu ina tsammanin ina iya tuna rafa'u ya ce annabi ne yace sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah lalle shi Allah yubghidu albaliga Allah ya ki jinin mutumin da yake mai salon magana wannan ya ya tabbatar da ya tabbatar da Allah sifa albugh wato sifaki abinda yake nufi shine albalig anan kamar yadda wato malam mai Faidul Qadir al-Munawi yake fassarawa yake cewa huwa al-insanu yata fasahu shine mutum ya dinga kirkiran fasaha da karfin tsiya ya takallaful fasaha wa ya ta'ammaku ya dinga zurfafawa wa ya takallaful fasahata min ghairi saliqati ba tare da Allah ya yi shi mai hikimar zance ba da karfin tsiya ya ce sai ya kirkiri hikimar zance wannan shine ake nufi wal mudhiru lil fasahati tayhan wanda yake so ya bayyana ya iya magana dan ya rena mutane wasti'ila'an dan ya nuna ya kowa mutum da dinga bayyana maganar shi da hikimar dan a ce wai shi ai yafi kowa fasaha ai yafi kowa iya zance yace wa minhu tazyinul batil fi suratil haqq mutum ya dinga canza magana barna ya juya da zama kamar gaskiya wal haqqa fi suratil batil ko kuma ya juya gaskiya ya mai da ta ƙarya irin da yan sojan baka suke da masu tattaunawa akan al'amuran yau da kullum da masu mai da martani ga junansu cikin 'yan siyasa ko malamai ko duk wani wanda yake zance don kawai ya galabaici abokin hamayyarsa za ka kauna ita ce siffarsa wannan abin tsana ne Allah ya tsane shi Allah ka tsare ka wannan bai saba da faɗin Allah khalaqal insana wa 'allamahu al-bayan Allah ya ce ya halicci mutum kuma ya sanashe shi magana dalla dalla kuma shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da fasaha ana yaban fasaha ne idan ta zama babu takallufi a cikinta ko babu juya ta zuwa ga barna kamar da Aisha take cewa shi ita duk wani zance sawa'un waka ne ko ba waka ba ma'aunin shi shine abin da ke cikin shi idan alkhairi ne ya zama alkhairi idan ba alkhairi bane ya zama ba alkhairi ba zaka shine abin dubawa ba wai iya magana ka ba a me kake faɗa ko mutanen da ai sun iya zance sun iya juya shi kamar yadda muka ambata a wani karatu ran nan galibin limaman bid'a da bata zaka tarar mutane ne masu fasahar magana masu hikima masu zalaka amma sun zama abin zargi abin Allah wa dare saboda ba su yi amfani da fasaha su wajen aikin alkhairi kamar dukiya ce ba wai tara dukiya shine shine falala ba amma me kai da ita abu abu biyu ta ina ka same ta sannan ko me kai da ita min aina iktasaba wa fima anfaqa Allah ya tsare zaka wannan abin da yake nufi da kenan da zargin albaligo an min ar-rijali alladhi yatakhallalu bi lisani wanda yake jujjuya halshen sa takhallul al-baqirati bi lisani irin yanda saniya take jujjuya harshen ta an yi kwatance da saniya ne ita yake cewa al-baqira kamar da awa yake a wani lafazin ana cewa bakara ana cewa kuma bakira kamar da aka sani bakara shine lafazi sha'i wannan kuma lugace min lugatil arab lahajati min lahajatil arab suna cewa bakira ko su ce bakir idan sun yi yawa jam'i na na abin nan kenan bil hazaf kamar da ake cewa bakaratun guda ɗaya a ce bakar da yawa almuhim shine me yasa aka kwatance da saniya a wannan babi saboda saniya ta bambanta daga sauran dabbobi sauran dabbobi suna cin abinci ne da haƙoransu da labbansu in ka lura da kyau amma ita kuma da halshe take ci ita halshe take ci da koshi tana fito da shi tana lallauya shi tana sa shi a hancinta tana kamo abubuwa da shi sai zama kamar wato tana nuna wa duniya ta fi sauran dabbobi kwaɗayi ne ta mun gane ko ta fi su haɗama to haka kwatankwacinta kwatankwacin mutumin da yake so ya gwada cewa shi ya fi kowa fasaha ya fi kowa iya zance to abin zargi ne shi a shar'anci Allah ka tsare wannan hadisi yana cikin sunan ta Imam Abu Dawud hadisi ne tabbatar shi qala haddathana waqi'un qala haddathana ibn abi khalid an abd al-malik ibn umayr qala qama rajulun fatakallama bayna yaday rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta arbada shiqahu فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا وإياكم شقائق الكلام فإن شقاشك الكلام من شقاشك الشيطان wannan shi ma hadisin ta hanyar waƙi ibn al-jarrah zuwa ga ainihin wato ibn abi khalid ta hanyar abdul malik dan umar al-kufi tabi'i ne ya ga sayyidina ali shine yake cewa qama rajul wannan kaga isnadi ne mursali ke ya zo a cikin al-alab al-mufrad ma na imam bukhari ya ce wani mutum ya miƙe gaban manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallama sai ya yi ta magana fatakallama ya yi ta magana bai na idai rasulullahi sallallahu Alaihi Wasallama gaba ga manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallama hatta arbada shidikawu hatta azbada shidikawu a yi dinga kukumbura kumatinsa wato ya dinga cika bakin shi da iska kenan fakalar nabi sallallahu Alaihi Wasallama sai annabi ya ce ta'allamu ya kamata ku dinga koyon ladabin magana wa iyakun ina nesanta ku ina jan kunnen ku shaqa'iqal kalam da da kumbura magana da wuce gona da iri a wajen magana fa inna shaqashikal kalami min shaqashikal shaitan irin wannan kumbura baki da magana to ɗaya yake da ainihin wato ma aka ci mishi ma maƙoƙon shaitan al-imam al-hafiz ibn hajar da yago yana magana akan wannan mas'ala yayi yayi ƙarin bayani akan abin da ya faru game da wannan hadisi gashi babu laifin makaranta ya ce ibn hadarin ya ambata a cikin tarjaman wato jabir ibn tariq wanda an ambacewa yana da suhuba cewa anna arabiyyan madahan nabi sallallahu alaihi wasallama ta asbada shidqahu fa qala alaikum bi qillatil kalam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina horon ku da takaita magana ku daina yawaita magana ku rage yawan surutu yace fa inna tashqiqal kalami min shaqashiqil shaytani wawware magana a yi ta gaɓon ta yana daga cikin wato a cuta da shi ɗaya ke sa mutane a cikin zancensu yake cewa akhra da amadu an mu'awiyya ta marfu'an la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ladina yushakkikuna kalam kalama tashkika sha'ab annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci waɗanda suke lallan kwaye magana kamar yadda ake lallan kwaye waka haka duka dai ba abun yabo bane قال حدثنا وكيع عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا أو إن بعد البيان سحرا للي أتكين ونساشي نزنشي أقوي سحر to wajen fassara mai ake nufi da asir an fassara shi da fassarori daban-daban ko dai ya zama yabo ne ko kuma zargi ga ainihin wato shi nau'i na zance da aka yi mishi sihiri idan an fassara shi da cewa zargi ne sai a ɗauki sihiri a matsayin irin abin da wato bokaye suke yi don su yi wa mutane rufa ido su musu birin-birin ko su musu wato yaudara ko su cutar da su waga ya zama abin zargi ke idan kuma an ɗauke shi magana ce a matsayin yabo sai a ce to yana nufin wato lallai a cikin zance akwai wani abu wanda ake mishi wani tsari na musamman har kowa ya yaba masa duka yana iya zama ɗaya daga cikin haka haka wannan shi ma ya zo a cikin al'adabul mufrad wanda bukhari ya kawo shi da lafazi wanda yake a can min hada haka na ibnu hajar a cikin sharhin sahih bukhari yi magana a kansa a cikin juz'i na tara a inda yake ba da labari cewa wasu mutane cikin malamai sun ba da labarin cewa wanda wasu mutum ne guda biyu suka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi maganganu akwai azzibrqan wanda asalin sunansa an ce sunan shi al-husayn al-husayn bisal ana ce mushi azzibrqan saboda kensa domin azzibrqan sunan farin wata saboda kensa ake ce musu haka da kuma amr ibn al-atham ibn al-ahtam sune suka zo suka bi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a shekara ta tara shekaran al-wufud kenan sai azzibrqan ya zo yayi zance akan irin alfahari da yake da kabilar su ta Banu Tamim daga cike yake cewa ya Rasulullah ana sayyidu Bani Tamim al-muta'u fihim wal mujab ni ne jagoran Banu Tamim wanda kowa ke mun da'a wanda kuma in na faɗi magana ana mini biyayya ana amsa mini amna'uhum min adh-dhulmi wa wa akhudhu minhum bi huquqihim ni nake hana su zalunci kuma nake karba a hannunsu da haƙoƙinsu wa hadha ya'lamu zalika sai nuna abokin tafiyar nashi amr ibn al-ahtam yace kuma ya san abin da nake faɗa fa qala amr sai amr yace innahu la shadidul arida mani'un li janibihi muta'un fi udlayhi yace ya manzon Allah mutum ne wanda yake mai tsanani akan mutanansa wanda yake mai hana abin da ake yi a gabansa wanda ake masa da'a idan an ganshi idan baya nan ba a mai da'a idan abu ba gaba shake bai isa bai isa dan ya hana a daina ba fa qala zuburkan ya rasulullah laqad alima minni ghayra ma qala to Allah manzo Allah abin da ya faɗa ba haka bane wa ma mana'ahu an yatakallama illa al-hasad hasada kawai ke kaza mutane sa da saurin claiming cewa ana musu hasada fa qala amrun ana ahsuduka yace ni nake maka hasada wallahi ya rasulullah innahu la'imul khali hadithul mali ahmaqul walidi wallahi ya manzo Allah ai mutum ne wanda yake da ƴan uwan uwa marasa mutunci dangin shi ba su da mutunci sannan kuma ba wani attajiri bane ɗan kuɗaɗe ne ɗan kaɗan sannan kuma baban shi ma wani wani wani butacin ahmaq yace mudayyi'an mudayyi'un fil ashira a cikin dangin su shi ba kowan kowa bane wallahi ya rasulullah laqad sadaqtu fil ula wa ma kadhabtu fil akhir ce wallahi wancan da na faɗa gaskiya ne kuma yanzu ma ban yi ƙarya ba walakin ni rajulun idza raditu qultu fa ahsana qultu ahsana ma alimtu yace amma ni mutum ne wanda in ina son mutum zan faɗi mafi kyan abin da na sani wa idza gadibtu in ne fushi kuma qultu aqbaha ma ra'aytu kuma wajadtu sai faɗi mafi muni fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam inna min al-bayani sihra annabi ce lalle a cikin nan ce akwai dabo wannan shine asalin kissar kaga annabi ya faɗi ta ne fi ma'aridil abin nan wato ya taka musu birki akan su daina sakin baki ya sarransu ko kuma ya zama ya faɗa ne muqjiban bi fasahati daka shi sai zama shi wannan hadisi yana cikin mutashabih wanda ake ganin shi to me me yake nufi ne shin yana yaban magana ne yana yaban iya magana ne ko yana Allah wadarai da iya salon zance za ga tattaunawa mai tsayi da malamai suka yi akan hadisin a dukkanin kutubu na sharh wannan kisa haka take da tsayinta a cikin wancan littafi na al-arbul mufrad haka na Imam Ahmad ibn Hanbal shi ma ya kawo ta ta hanyar Abdullahi dan Umar cewa wasu mutane guda biyu sun zo kuma manzo sallallahu alaihi wasallam sun yi jawabi a gaban sa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa Thabit ibn Qais ibn Shammas ya mai musu da martani wanda ake ce mishi Khatibul Ansar to dai mai musu da martani sai fa ajiban nasu min kalamihi wa min kalami sai mutane suka yi ta mamaki irin zancen da waɗannan suke sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya miƙe a cikin mutane yana cewa ya ayyuhan nas qulu qawlakum ce kowa ya faɗa abin da yake so ya faɗa fa inna ma tashqiqal kalami min ash-shaytani amma dai ku sanya kwankwana zance daga shaytan sun makala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna min al-bayani sihra sannan nabi ya faɗi wancan magana salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wa dunya قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عن ابي قيس عن هزير عن عبد الله قال ان من البيان لسحر باب ما يكره ان يسمع المبتلى at-ta'awud babun abin da ake kyama na mutumin da ya shiga jarabawa ai kaga kai da kaga wani a cikin jarabawa wata damuwa wata cuta wani rashi wani ibtila'i to akwai addu'a da zaka yi alhamdulillah alladhi afani min mabtuli bihi wa faddalani ala kathiri mimman khalaqa tafdila yana cikin ladabi wannan addu'a zaka yi ta ne a zuciyarka ba ai zaka yi ne ya ji ba Allah sa mun fahimta duk wani abu da ya faru da wani na jarabawa ba za ka zo kana nuna kai ai ka tsira a gaban shi ko ka faɗi wani abu da zai ƙara sanya shi cikin damuwa fiye da wanda yake makruhi ne abin kyama ne cikin yana cikin wata jarabawa kai kuma ka nuna ai kai bata shafe ka ba ko kuma kai alhamdulillah kai ka tsira kamar a ce kuna da rumfuna ne na kasuwa shi na shi ta yi gobara kai kuma taka ta tsira ka zo kana taliki cewa ai mu alhamdulillah eh Allah mu ya dauke mana wannan bala'i Allah bai tarabce mu da shi ba a gaban waɗanda su kuma ya jarabce su ai ka san ba za su dadi ba to ba so ka cuta da dan uwanka mumin wannan daga nan sai ku samu matsala ku ta gaba zai zai dade yana tana cewa wani ba lokacin da akai kaza kaza yace ko mutum an mishi an mishi shafi mulera ko an sace mai dukiya ko irin zamanin nan an kama dan uwan shi ko matarsa ko an kama mijinta ki zo kina kina kina faɗan wasu bayanai irin waɗannan marasa daɗi to ba daidai bane annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo a cikin sunnarsa cewa hakan babu kyau qala dasana hafs ibn ghiyar an-nakhai alqalin kufa din da alqalin aljalib sharqi ko babban malami sabtun min al-athbat idza hadatha min kitabi kamar da suke cewa ya rasu da wuri shi wannan shekara ta 194 أن يزيد يعني ابن أبي خالد أن أبي جعفر قال كان يكره أن يسمع المبتلى التعوذ من البلاء أنا كامر mutum ya jiyar da ainihin wato wanda Allah ya jarabce shi ana kyamar ka jiyar da shi wani abu daga cikin neman tsari da kake daga bala'i ga sha ka sai ke cewa hadha la ya ta'aradu ma ma warada bid du'ai alhamdulillah alladhi afani min mabtuliya min mabtalaka bihi fa yaquluha hamidan lillahi subhanahu sirran la yusmi'uhu wa yu'li kamar yake cikin sharh sunna na al-baghu hakanan mai azkar shi ma yake fadan haka annawi kenan a babin da ya kira da ma yaqulu idza ra'a mubtalan ba za ka ba za ka ce ka faɗa mishi ne ala masma'in minhu a za ka faɗa ne a zuciyarka Allah kake neman tsari da shi kake kuma yabo gare shi kana godiya ba shi wannan bawa na Allah babu ma la yanbaki da rajuli an yad'uwa bi babun abin da bai dace ka yi addu'a ka ce Allah ya yi maka kaza ba ya daga cikin ladduba na addu'a shine akwai abin da ba a roƙon Allah mun yi wannan karatun a can baya a cikin aliktida ko ko a istikama ɗayan biyunsu wasu masail na addu'a waɗanda ba a roƙon Allah akwai abin da yake sunna ce ta Allah ta rayuwa ba ka roƙon Allah a kansu kamar ka ce ya Allah karka bari na ta fito gobe asabar wannan ta'adda ne a cikin addu'a duk abin da kake nema ba za ka nemi wannan gurin Allah ko kuma kai addu'a ka ce Allah ya kwace arzikin wani ko Allah ya hana wani arziki wani ma baya cikin babin addu'a ko da mutumin ya cutar da kai kai dai ka roki Allah ya kwata maka haƙƙinka magar ka ce Allah kada ya bashi abinci ko kada Allah ya ƙara bashi arziki ko kada Allah ya sa ya gama da duniya lafiya kamar yadda muke cewa mutum ya bata maka ya ce kada Allah ya sa ya gama da duniya lafiya to duk wannan ta'addanci ne a cikin addu'a da ire-iren su suna nan da yawa wajen kala bakwai ko makamantansu wata daga cikin irin wannan addu'a shine mutum ya addu'an a gaggauto mai da jarabawarsa a nan duniya shi ma wannan an hana kala da sana sufiyan ibn uyayna sufiyan ibn uyayna babban malamin nan ibn imran al-hilali al-kufi an abdul karim yani abu umayyah al-basri ko kuma abdul karim ibn malik al-jazari ɗaya daga cikin su an mujahid daga mujahid ibn jabar abul hajjaj al-qurashi al-makhzumi annahu kana yakrahu ya kasance yana kyaman an ya kula Allahumma la tabtalini billa billati hi ahsan ya Allah kada ka tarce ni sai da abin da yake mai kyau ya kulu qala Allah ta'ala saboda Allah yana cewa wa nablukum bisharri wal khairi fitna Allah yana cewa kullu nafsin za'iqatul maut wa nablukum bisharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'una a cikin suratul anbiya Allah ya ce kowace rai ta tsantsana mutuwa kuma muna jarabta ku da sharri muna jarabtar ku da kuma alkhairi duka biyun jarabawa ne wannan jarabawa ce daga gare mu kuma zuwa gare mu za ku koma to kaga da irin wannan da irin wabalanakum bisayyiati wal hasanat bil hasanati was sayyiat kai ko cikin a'rab wabalanakum bil hasanati was sayyiat Allah ya ce muna jarabtar ku ko mun jarabce ku da kyawawan abubuwa da munana duka biyun jarabawa ne idan kaga kar mutun ya ce Allah kar ka jarabce ni sai da abin da yake yafi alheri dan baka san wanne ne mafi bala'i kai abokan domin da arziki da talauci da lafiya da rashinta da yunwa da ƙoshi duka kowannen su jarabawa ce da Allah yake mutu a cikin kitabul adabul mufrad na al-Imam al-Bukhari ya tabbata cewa wata rana ne Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji wani mutum yana addu'a yana cewa ya Allah ka ki ka bani kuɗi ne sadaka da su ya Allah ka binne a cikin talauci ka ki bani kuɗin da zan yi sadaka da su yace fabtalini ibtila'an ya kunu fihi ajar to maimakon tunda kaki bani kuɗin da zai sadaka ya Allah to kamun wata jarabawa an samu lada kamar ladan wanda suke sadaka ba sai annabi ya ce mishi subhanallah wannan wani irin zance ne kake la tuqiquhu ai ba za ka iya ba ba za ka iya ba ala qulta misa ba za ka ce Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar a cikin sahih muslim shi ma ya zo cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya je gaida wani mara lafiya sai ya tarar da shi zazzabi ya mishi zafi sosai yana rawar ɗari sallallahu alaihi wasallam ya ce menene sha'aninka sai ce ai na ce ne ya Allah duk azabar da za a min a lahira ko a kabari Allah ka tara mai ta a nan duniya kawai a yi mai ta kare sai annabi ce ba za ka iya dauka ba ya kai bawan Allah kai dai ka nemi Allah ya baka lafiya ba a ba a yi wa kai fatan bala'i ko da da sharaɗi ne kamar yadda mutane suke mutum ya ce in ƙarya yake kada Allah ya sa ya gama lafiya in abin da ya faɗa ba haka ba ne kada Allah ya ba shi aljanna in abin da ya faɗa ba haka ba ne kada Allah ya mishi kaza-kaza Allah ya dugu-dugu da shi wannan babu shakka ba zaune jama'a na wauta wallahi kuma za ka yi ji mutum ba da sunan malanta yana faɗin su ba a yi wa Allah irin wannan gangancin ko irin wannan shafo magana ba a yi Allah ba a mishi haka neman neman tsira ake tuba ake kankan da kai aiki a gaban Allah neman yadda za a fita aiki ba ɗebo ta da faɗi ba waɗannan duka maganganu ne masu nauyi masu wahala ko mutum ya tsine wa kanshi ko yi kaza duk yana iya kama shi in ba ya yi hankali ba Allah shi kyautu babu ma yukrahu an ya kara kitaba gairi babu abin da ake kyama na ka karanta littafin waninka ka tsinta ko ka leka wayar wani ko yana karanta jarida ka dinga lekawa kana ganin me yake karantawa ko yana cika check a banki kana dubawa ko a gun POS ko a gun ATM duk wani abu ne da ba naka ba ko ka tsanci wani ɗin mutum a masallaci ko ka bude ka fara duba me yake ciki ko ka bude mishi waya daga an kawo maka gyara kana duba abin da yake ciki sirrorin mutane ne ba daidai bane haramun musamman mata mata bayan Allah a wannan zamanin suna da wani kuncin fahimta jama'a duk in ana musu wa'azi aka ce ku daina duba wayoyin matan ku wai sai suka kama mazan ku wai suka kama ana ziga maza ne wai mazan su yi abin da suka gada ko ba tare da sun gani to ina amfani abin da zaki gani ya zama fitina ina amfani shi fitinar kike nema dama mukaddara mijinki yana da wasu sirrori wanda in baki san su ba to shikenan an zauna lafiya to daga ranar kika san su kuma ki shiga cikin fitina to me yasa kike ki jawo kanki wannan fitina shi namiji an mashi nasiha da wazin cewa ya ji tsoron Allah ya daina fasikanci ko barna ko yaudara ko cin amana ya ji tsoron Allah dole ana mutum wa'azi shi ma akan wannan to ke kuma bibiyan sirrin wani wai kawai kina san kin san me sirrin shi dan kin san sirrin nashi daga nan ya zaki ci daga nan sai me zaki iya to zaki zane shi ne ko ko zaki kwace waye shi ne kice to daga yau baka da waya zaki jawo kanki fitina ne kawai su da ka ba bukatar sai kin sani to sannan kuma a sunna an hana leƙa asirin wani duba ku ga saboda irin rashin aminci da da bere da junan mu ba kowa waye shi tana da security wani ma two step kowa bai da kowa ba kowa bai da kowa ba jama'a a duniyar nan saboda bala'i saboda ba ma bin ka'idar shari'a an hana yanzu ta littafi nan da muke karatu da su an hana ka kalli na wani ba da ingilin shi sai abin da aka san a ƙurfi ba laifi ba an hana mutum yana leƙa wayar shi ko yana karanta jarida ko yana karanta wani sako ka dinga fifi kana dubawa an hana shi na wannan karatu duka ya saba wa shari'a ya saba wa ladabi an hana ka tsanci takardar wani ko ka gara sirrin wani ko wani takarda na wani ka ce za ka ɗauko kana duba wani ba zai tsaya ya duba ba sai ya tallata ya ce ku duba abin da wani wannan jama'a duka rashin ladabi ne ya saba wa sunna gashi ne yake cewa حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة وجدت كتابا أقرأه قال لا yace na tambayi Abida As-Salmani kenan Abida ibn Amr As-Salmani Al-Kufi ɗaya daga cikin fuqaha ne cikin tabi'ai wancan Ibn Aun shi ne Abdullah ibn Aun Al-Muzani maula ne ga Abu Bakr Al-Asadi shi na tambaye shi nace Allah shi gafarta malam na tsanci littafi ne na tsanci wata takarda ne na karanta yace a a ba za ka karanta takardar wani ba wani yana cikin sunan darin da wannan isnadin da lafazi a tamu min haza cewa ya tambaye shi ko yana iya rubuta fatawar shi cewa kai rubuta babu babu baya cikin amana ta rike zance daga ganin maganar mutum ko littafin shi ko takardarsa kawai ka kama karantawa hakanan kawai babu babu ladabi a ciki Allah shi kyauta No. Eh. Eh, ba hala kaga mahalli ne daban mai zaman kansa. Kawai mutum a cikin zance wani sai ga wai haka taukidi ne ga zance, amma wajen mu ba hala an faɗi cewa za a iya yi ko wajen li'ani ko? Na'am sai mu tsallaka zuwa makarimul akhlaqi na Al-Hafiz Abubakar ibn Abi Dunya rahmatullahi alayhi inda yake cewa babul haya min shama'ilin nubuwa al-haya'u min shama'ilin nubuwa kunya tana daga cikin ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala dasana Ali ibn al-Ja'd qala dasana Shu'ba an qatada an Abdullah aw Ubaydillah ibn Utba maula Anas ibn Malik qala sami'tu Abbas ibn al-Khudri qala كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد حياء من الأذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه عرفناه في وجهه daga Ali ibn al-Ja'ad babban malamin nan na su Bukhari da Abu Dawud Ali ibn al-Ja'ad ibn Ubayd al-Jauhari al-Baghdadi wasu daga cikin malaman hadisi sun kyamaci hadisansa daga ciki yadda al-Imam Muhammad ibn Hanbal ya ma hana ƴaƴan shi su riwaya a wasu duk da shi riwaya a wani amma malamin Bukhari ne da Abu Dawud su sun yi riwaya daga gare shi malami ne na sunna Allah ya gafarta mishi zuwa ga malamin sa Shu'bah ibn al-Hajjaj ta hanyar Qatada ibn Di'amata as-Sadusi to katada kamar da muka sani a mudallisi kuma wannan hadisin anan ya zo da an'ana duk da yake a cikin sahih bukhari bukhari ya rawaito shi ta hanyoyi akalla guda uku daga ciki akwai wannan da kuma hanyar wato Abdurrahman dan Mahaji zuwa ga Shu'ba wanda a cikin ta shi ya zo da qarara ya ce haddathana bukhari da muslim sun fitar da hadisin asu zuwa ga Abdullah ko Ubaida Ubaidillah dan Utba wani bararren bawa ga Anas dan Malik shine yake riwaya daga babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ashadda haya'an ya fi tsananin kunya min al-azra fiye da budurwa fi khidriha wanda ke cikin ɗakin ta khidr shine ɗakin budurwa da ake ware mata gida ubaidati khidrin la yurabu khabaru wannan kwatancen an yi ne a bisa ɗabi'ar ƙiyama ce budurwa wadda in tana ɗakinta idan wani ya shiga wanda ba san zai shigo ba tana jin kunya fiye da in tana cikin mutane za ta ci kunya ta ji damuwa don ta yi zai same ta nema a cikin kayan zama ita kadai shi za a kai ƙaidi cewa fi khidriha ya ce wai za ka riha shay'an a rafnahu fi waje amma in bai san abu ba zai ta masifa ko ya ta farwa ko ya ta korafi ba sai dai kawai aga canji a fuskarsa in an yi abin da ba haka yake so ba a cikin mu'amalar mutane ko a cikin yanayin abin da aka aikata a gabansa wanda ba shari'ar Allah aka taɓa ba to sai dai kawai a gani a fuskarsa eh a kamar da ibn Hajar yake cewa wa muhalluhu haya'u wa muhallu haya'ihi fi ghairi hududillah mahallin wato kunyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana cikin abin da bai shafi dokokin Allah ba an taɓa dokar Allah to Annabi sallallahu alaihi wasallam baya jin nauyin ko kai waye ya taka maka burki kuma dole zai zai isar da sakon Allah madaukakin sa ah shi sa Ibn Hajar yake kwatance da hadisin nan na wato shari'ar mazinacin nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yi wanda sai Annabi faɗi kalmar da ba taɓa jin ya faɗi ta bare ce aniktaha mai riwaya yake cewa la yakni annabi ya ce mishi kayi mata kaza ne ruwa ya ce annabi bai mishi bai yi sa'i ba sai dai faɗi kalmar ƙarara saboda nan shari'a ce aiki to haka ba a jin nauyi a wajen tsaye da dokokin Allah wannan yana daga cikin hanyoyin wato sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-Qurtubi Abul Abbas yana cewa kunya wacce ake yabo huwa al-haya'ul muktasab shine kunya wadda mutum ya reni zuciyarsa a kai ba wanda wato ba wanda take gariza ba ya ce amma ita garizar tana taimakawa mutum wajen ya iya koyon muktasa baɗin cikin sauki ko mutum da ɗabi'arsa mutum ne mai kawaici da kunya idan ya san sunna yana kwaikwayo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai kaga abin ya mashi saukin sabawa da rage wasu abubuwan da da ba watakila bai rage su ko baya ɗaya kafa a kansu wa haddasana Khalid bai da muka ce wannan yana cikin Bukhari da Muslim wa haddasana Khalid bin Khidash al-Muhallabi qala haddasana Hammad bin Zaid an Salam al-Alawi to wannan shine matsala wannan isnadi Salam ibn Qais al-Alawi wanda laysa bil qawi yana da kisa cikin sunan Abi Dawud an Anas ibn Malik qala kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yuwajibu ahadan bima yakrah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya fuskantar wani mutum da abin da ya san baka su kamar wani suna da baka su ko wani lakabi da baka su ko wani nau'in zolaya ko wani abu da ake maka ko ake tuna maka wanda baka san wannan abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba fuskantar ka da shi irin da yake a rayuwar mutum yanzu musamman ɗalibai irin yan bodin ko a makaranta a kuma za a ta zole shi da wani abu ko a cikin abokai haka mutane da sun iya su abinda za su duba abinda suka san baka su kuma shi za su dinga maka mala ya taba mu labarin wani malamin su ko kuma wani malami a secondary school ba zan yi tuna wani dan indiya ko wanda baya son kukan mage sai dalibai su ta yi sai ya nemi transfer canza mishi makaranta an mai transfer shi wani ɗalibi shi ma an mai transfer kuwa makaranta ya sake zai kukan magen aji ko sai ya jera ta ya kai shi ya kashe kanshi kawai ya haƙura da duniya gaba daya kaga su suka tirsasa mishi zuwa ga to idan misali da an san mutum bai san kukan magi din misali ko baya son karan waya ko bai son ya ji ana kiɗa ko wani abu ne haka ko da ya halasta to annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kunya baya fuskantar mutum da abin da ya san baya so gama sai mu daina ba daidai bane wannan hadisin shi yana da matsala isnadin shi kamar yadda muka ji amma ma'anar shi mai kyau ce قال حدثنا علي بن جعد بن الجعد حدثنا شعبة عن منصور بن المعتمر قال سمعت ربيعا ربيعة دم أبي عبد الرحمن يحدث عن أبي مسعود الأنصاري daga Abu Mas'ud al-Ansari wannan ma yana cikin Muslim Imam Ahmad ibn Hanbal da Bukhari da Abu Dawud da Ibn Majah hadisi ne tabbatacce kala samitu kala kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasa ana karanta da kuma an-nas adraka an-nasa sai da ma wato adraka huwa an-nasa ko kuma adraka hu annasu yana iya daukan wannan ma'ana min kalamin nubu'atil ula daga cikin zancen annabawan farko kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idza lam tastahi fasna ma shi'ta duk in baka jin kunya ka aikata abin da kaso wannan hadisi ne akan dalili ne akan shar'u man qabla na shar'u lana aiki da shari'a wanda suka gabace mu idan an adopted ɗinta a shari'a mun ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin shari'a wanda suka gabata to me yake nufi da idan baka jin kunya ka aikata abin da kaga dama ɗayan ma'ana biyu ko dai at-tahdid wato me ake cewa gatse kenan ko ko kuma al-khabaru ne bi ma'ana al-amr wato ba da labari ne amma da ma'anan umarni umarni ne amma aka zo da shi wato wato ana ba da labari cewa kai idan baka jin kunya duk abin da baka jin kunya in ka zama kai mutum ne wanda baka jin kunya sai ka ga wato in mutum ya zama wanda bai jin kunya sai ka ga to yana aikata duk abin da ya ga dama kaga shine al'amru bi ma'anar ikhbar kuma ana ba da labarin yanayin mutum mara kunya shine mutumin da duk abin da ya ga dama sai ya aikata baya jin nauyi ma'anar dai hadisi a takaice ita ce cewa duk abin da za ka yi wanda in ka san akwai kunya ka ga ana a ganka kana yin shi to ka bar shi abinda ko kaga baka jin kunya a ganga kana yin shi ko dai zama da'a ce ko kuma ya zama kai tantirin mara mutunci to sai ka duba ka gani kai wanne ne a ce da wanda in kana yi baka jin kunya a ganka ko dai zama abu ne na alkhairi ba a adabiyance ba zaka ji kunya a ganka kana yin sallah ko a ganka kana yin alola ko a ganka kana yin tasbih ko ka ta alqur'ani ba wanda yake ji kunya a gan shi rayuwa abin abin kirki ne kenan akwai kuma mutumin da ya kai tantirancinsa ya kai ko da an gan shi yin wannan abin bai damu ba yanzu mutumin zai rike taba a cikin mutane malam yana sha wani ma a filin jana'iza ana jira a kawo gawa sai ka ce mutanen garin can malam ba shi ke garin abokan kaɗin wannan faɗi sunan garin ai ka ga wannan akwai rashin mutunci a ciki ko bai dace ba akwai abubuwa dama da mutane suke wanda ba abubuwa ne na kirki ba bai dace a ce suna yin su نعم سيشي يكي تشوى آه. قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا الهزيل بن ميمون عن الاحوص بن حكيم عن عن ابن عون عن سيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan shi kuma ya zo mursali kamar da ake gani mursalu sa'id ibn musayyib qala yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace qillatul haya'i kufrun karancin kunya kafirci to kafin shi a isnadin akwai wani mutum gashi nan al-hudayl ibn maimun wanda abu hatim yana cewa la arifu sannan al-ahwas ibn hakim shi ma mai rauni ne sannan kuma ga isali kaga akwai illoli akalla guda uku a cikin isnadin da a ce guda ɗaya ce kawai ta isali za a iya kondonin dinta musamman tun da sa'idu dan musayyib ne akwai maganganu da malamai suke akan isalin sa amma ba za a karba ba saboda wasu illoli kafin waɗancan قال حدثنا أحمد بن جميل قال حدثنا عبد الله يعني بن المبارك عن جرير بن حازم عن حميد عن حميد بن هلال قال قال عمران بن حسين عمران بن حسين يكي تشوا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجى النبي أنا تشوا إن الحياء كله خير خير كله للي إتكون يا غباكي تينت الخير فقال العلاء ابن زياد wani malami ala ibn ziyad al-adawi wanda dalibi ne ga imran dan husayn yana wajen aka wannan magana to sai wani kuskure sai ce inna la najidu fil kutubi inna minhu du'fa Allah shi gafarta malam mu mun ga ana faɗa a wasu da daga da muka karanta cewa ai a cikin kunya akwai rauni ko abin da rauni ne faka diba ghadaban shadida Radan Hussein sai ya fushi mai tsanani wa kala ya ce uhaddithuka an Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ta'tini bi kutubik ina ga maka annabi ne yace kana ga mu wasu littafai can daban fa qala fa qala alqawm wa innal ala'a rajulun salih wa innahu wa innahu suka ce alga ta mala ayahu domin a cikin cikakken ruwa yace wallahi daga yau ba zan ƙara koya maka komai ba na kore ka a makarantar nan shi ne aka yi ta ba malamin hakuri aka ce algatu malam kai hakuri mutumin kirki ne wallahi kuskure ya samu zalla ce ta harshe ko ba abin da yake nufi ba kenan aka ce aka ta bashi hakuri fa ma zalu bihi hatta sakana ba su gushe ba suna bashi hakuri aka tare aka ta bashi hakuri har fushi shi ya ya nasu kaga su suna fushi ne dan Allah ba dan kansu eh wannan a za ka ga aga yake a cikin ɗabi'ar sahabbai ba sa daga kafa sai ibnu abbas sai ibnu umar kowa cikin sahabbai ba sa yadda su faɗi maganar manzala sallallahu alaihi wasallama wani ya kawo ra'ayinsa yanzu mu ko ta annabin ma ake wartaki da ita a daura ra'ayi saboda saboda jahilci da rashin sanin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala hadathana shuja' ibn al-ashras qala hadathana layth ibn sa'd an khalid ibn yazid an sa'id ibn abi hilal abu abu al-ala kenan layth an hafs ibn umara annahu balalahu shi ma wannan mursali أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعروة بن مسعود نبي أتي وعروة يا عروة إن الله يحب العي الحي العفيف المتعفف ويبغض البذيء الفاحش السال الملحفة الملحفة يا كي عروة بن مسعود كسني الله ينا سن ونما أن تبدو الله سفر سويا yana son al'ayya babawa wanda bai iya surutu wanda za ana so ya surutu ma amma ya kasa wanda yake wannan zai karanta mushi hanyoyin ƙarya da yaudara da sakin baki da zubar mutunci al'ayya alhayya mai jin kunya al'afifa wanda yake kamamme daga sabon Allah almuta'affifa wanda yake taka tsantsan wajen kamewa yana duba duk inda zai sa step ɗinsa wa yi bugidu Allah yana ƙin albazi'a mai sakin baki za zama maki ta ƙara ambata waɗannan ɗabi'u cewa mu daina su ba ɗabi'u mutanen kirki ba sakin baki duk inda ka je a ci suruntunka yayyayyayyayyayyayya kai ne kan can kai ne wancan dandali duk inda ka zo an san ka zo alfahisha wanda yake mai alfasha wanda bai tauna me zai fara Nabi ya ce asalla ne yawan roƙo ne yawan surutu a bani a bani a bani almulhifa da naci la yasallu nasa ilhaba roƙo da naci wato shi kan shi roƙo dama wata siffa ce wadda ba ta mutanen kwarai ba ba ta mutane masu neman mutunci ba to amma kuma wanda zai naci yayi anan wani sai ya je masallacin juma'a guda takwas a rana ɗaya ya san na sha biyu na sha biyu da kwata daga nan na sha biyu da rabi daga nan har na zuwa karfe biyu da rabi ba inda ba zai zo yana yana yawo akan acaba yana bara riji wannan lokaci ya shishe sana'a wani abun ƙarya ne wani gaskiya ne wani mutuwar zuciya ne wani kaza gashi nan da iri daban-daban Allah shi kyauta wannan hadisi duk da shi ma isnadin shi mursali ne amma kuma maganganun da ya faɗa tabbatattu ne a sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun zo a cikin wasu hadisi قال حدثنا حدثني أبو عبد الرحمن الخزائي قال أخبرنا محمد بن أبي السري أبو السري سنشي متوكل babban malami ne Muhammad ibn Abu Sari mutawakkil babban malami ne hafizun ne saduku al-Asqalani qala akhbarana Bakar ibn Bishr Abu Abdullah al-Jabali al-Bazali al-Dimashqi shine ke riwaya daga Abdul Hamid ibn As-Sawwar wannan to mai rauni ne shi da afahu abu zur'a wa yahya ibn ma'in qala hadathani iyas ibn muawiyah ibn qurra qala kuntu inda umar ibn abd al-aziz naje gun halifa musulunci umar dan abd al-aziz fa dhukira inda kul hayah sai aka ambaci kunya a majalisin sa faqala alhaya'u min ad-din faqalu sai yan majalisa suka ce ai kunya tana cikin addini faqala sai sarkin ya ce shi Umar bal huwa ad-din kullu ce ai shine ma gaba daya addini qala iyasu sai wannan tabi'i iyas da muawiya dan qura yace fa qultu hadathani abi an jaddi qurra qala كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر عنده الحياء فقالوا يا رسول الله الحياء من الدين aka ce ya manzo Allah kunya ita ma addini ne shi uba ce cikin shu'abul iman kenan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace bal huwa ad-din kulluhu ita ce ma addinin gabaki daya sai yace qala summa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innal haya'a wal afafa wal 'iyya 'ala al-lisan la 'ala al-qalbi wal fiqha min al-iman kaga kunya da kamewa da rashin iya surutu a baki amma a zuciya akwai fasaha da ilimi amma a baki baka da surutu da kuma alfiqha da fahimta addini waɗanda suna cikin imani fa innahunna yazidna fil akhirah za su ƙara maka lada a lahira wayan usna min ad-dunya amma za su rage maka balawoyin duniya za su rage maka zinubi da da wauta da rashin sanin ya kamata wa inna shuha sannan nabi ce kaga bakar ruwa wal ajiza da rauni wal bid'a da sakin baki minan nifaqi wannan su kuma munafinci wa innahunna yazidna fi dunya su kuma su kara maka falala a duniya in ka iya sakin baki in ka iya ainihin wato rowa ka zama malalaci duk zaka samu karin matsayi a duniya wa innahunna yazidna fi dunya wa yanqusna min al akhirah ba su rage maka abin da zaka samu a lahira wa ma yanqusna min al akhirah abinda za su rage maka na falala a lahira asarar da za su ja maka a lahira aksara mimma yazidna fi dunya ta haura abin da za su ƙara maka a duniya qala iyasun fa amarani umar fa amlaituha alayhi wannan hadifa da dadin hadisi nan sai ce saki maimaita mu wannan hadisi ana maimaitawa yana rubutawa wa katabaha bi khatihi ya kofe da rubutun hannunsa thumma salla bin az-zuhra wal asra wa innahuma la fi kafi sannan yi sallah azhar da al-asr suna cikin aljihun hannun rigarsa suna yin aljihu ne haka a hannun riga shi ne kaf ɗin nan sai su saka a ciki kuma yana rike da shi a hannu wani hadisi ne wanda yake ainihin wato isnadinsa za'ifi ne saboda wancan abdulhamid ibn siwar ma magana ce mai kyau malamai suna jinjina mata ya zo a cikin tarihu al-imam al-bukhari da mujamin tabarani al-kabir da wasu wurare قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب كلام قال حدثنا يزيد بن هارون قد حدثنا أبو نعامة العدوي شيني أمر دي عيسى بن سويد هنا الحديث يا cikin مسلم عن حميد بن هلال أم بشر أم بشير بن كعب عن عمران بن حسين قال وانا رواية من جير تابايا يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير فقلت سينتي إن منه ضعفا أتكي أكوي روني وإن منه لعجزا أتكي أكوي gajiyawa فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجيء بالمعاري ina baka hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kana kawo abubuwa kana gwara hadisin da su la uhaddithuka bi hadithin ma arafta ce har abada indai na san kai ne bazan ƙara koya ma hadisi wa qalu ya aba najid innahu tayyibul hawa wa innahu wa innahu Allah gafarta mana amai hakuri wallahi mutumin kirki ne kyakkyawan manufa ce wa innahu wa innahu ai kaza ne ma ai kaza ne ma ai kaza ne falam yazalu bihi hatta saka sai da ya hakura ya daga mai kafa amma ba zai saki bare kaza wa da sani ibrahim ibn sa'id qala akhbarna ubayd ibn abi qurra an ibn lahiya an abi nadri an abi salama an aisha qalat wannan kuma ta yi abu salama ibn abdurrahman zuwa ga aisha amma ga isnadin nan yana da rauni saboda ainihin wato ibn lahiya huwa layyin sai kuma abin nan abin nan mutum ne da yake layyin kuma yana yana tadbisin shi qala qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam law kana al-haya'u rajulan la kana rajulan salihan za a mai da kunya ta zama dan adam za ga mutum ne mutumin kirki nagari walau kana fushi rajulan shi kuma sakin baki inda mutum ne la kana rajulan su ya zama mutumin banza mara kirki za ga shi wani mutum ne wanda yake makasanci mara kirki a cikin mutane za a ce wannan sunan shi alkoshi shi kuma wancan mutumin kirkin sunan shi alhaya al'ibamu al'allama ibn baz rahmatullahi alaihi a wasu tambaya da ya amsa game da kunya yayi wata bai wasu mangaru masu tsayi daga cike ke cewa innal haya alladhi yamna'uka min alhaq falaysa bihaya kunya wacce za ta hana faɗan gaskiya ko aikata gaskiya ba ita ake magana a nan wa inna ma huwa ajazun wa da'afun shi wannan rauni ne da gajiyawa wa inna mal haya'u alladhi yu'inuka 'ala alkhair kunya da dukkan ji ana magana wacce ta taimake ka akan aikata alkhair kana ganin mutane suna yi kama kana jin kunya a gaba kai kana ganin mutane kana jin kunya a gaba kai abun arziki ko kana wani abun banza wa yamna'uka 'anil qaba'i qaba'i yace wanda zai ainihin hana ka munanan abu yace wa yu'inuka 'ala makarimil akhlaqi wa husnil mu'amala wa tayyibil kalami wa karamid diyafa wanda ta taimake ka akan kyawawan halaye da mu'amala mai kyau da faɗin magana mai daɗi da mutunta baƙi da sauransu ina ga wannan abubuwa ba jama'a kudi ake biya ana wa mutane training abinci an da ke ku aiki a wata ma'aikata ko wani banki ko wata makaranta sai an ɗauko consultant sun zo muku training akan murmushi akan tarban baki akan irin magana da za ku ringa faɗa musu a sha cikin suna ba ma aiki da shi mu musulmi sai ga mutane ustazai musamman muna da kaushin hali da rashin iya hulɗa da mutane har ana ganin ma kamar wannan shine default din kamar da kawai ustazanci means kasawa jama'a wannan kuskure ne mai kokari mu gyara mu dena mu dinga hulɗa mai kyau da mutane Allah shi kinta sai mu tsallaka zuwa ainihin almuntaka min kitabi makarimin akhlaqi wa ma'aniha wa mahmudi taraiqiha wal lafar ainihin abubakar al-kharaiti wanda as-silafi abu tahir yarere za mu tashi daga inda yake cewa babu man hafizal amanata wa zammal khiyar babun da ke bayani akan yabo ga wanda ya kiyaye amana da kuma yin Allah wadare da ha'inci qala dasana umar ibn shabba ibn abida al-basri qala akhbarana abdul wahhab ibn abdul majid al-thaqafi an ayyuba an hisham an umar qala la taghurruni salatu ri'in wala sawmuhu man sha'a sama ومن شاء صلى ولا دين لمن لا امانه له سيدنا عمر dan khattab yake cewa ni yawan sallar mutum bata cika firgita ni tana ba ni tsoro ba haka azumin ba ruwa na da shi wani tsakanin shi da ubangiji shi mutum ya ga dama sai ga yana azumi mutum ya ga dama sai ga yana sallah yace amma duk wanda kaga ba shi da amana to wannan addinin da yake ba na gaskiya ba la dina liman la amanata abun mamaki sayyidina umar asali yana faɗa wannan magana ne saboda wato wajen hulɗa da mutane a cikin mushkilul asar al-imam qahawi ya kawo maganganu akai cewa to ai gashi kuma Umar shine yake umarni da cewa na ce ku fara yin sallah kafin a fara aikin gwamnati to ya kuma nan bai ce ba ruwan shi da sallar mutane abin da yake nufi shine idan an zo za a bada shaida akan mutum ba da sallah ake bada shaida akan shi shaida akan kasuwanci shaida akan aure shaida akan makwabtaka shaida akan za a bashi ajiyar amana a wata riwayar ma Umar ya tambaya ne wane waye san shi wani ce ai ni na san shi kullun tare muke san masallacin mu daya ce kai makwabcin shi ne ce a kun taba tafiya tare a a ka taba auren yashi ko aure taka a a ka taba bashi bashi a shi to baka san shi kalan zai da ma duk inda ka je ma'aikatun gwamnati da ofisoshi da hukumomi da kasuwanni akwai masallatai kuma ana kiran sallar za a cika su kuma an tashi disan mutane za su ci gaba da almundahana a wuraren sarawoyinsu sun yi azar tsakanin azar da asar su gaba da yin yaudara da almudana da rashin gaskiya su dawo su yi la'asar su dawo su yi magarba ma'ana mutane ba su fasa yin sallah ba amma sai wanda ya ga dama ne yake rikon amana abin da ake so shine ka rike sallah kuma ka rike ita ma amana قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب كنا قال حدثنا حجاج بن منهال الأنماطي أبو محمد البصري عن أبي هلال عن قتادة عن أنس قال قال ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ينا وعدي سيأتي لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له wannan ita ce riwaya Imam Ahmad ibn Hanbal Nabi sallallahu alaihi wasallam yana yin fada yana cewa duk wanda bai da amana to bai da imani wannan bayani ne akan kamalul iman ba asul iman duk wanda ba shi da alƙawari to wannan ba shi da addini dan haka al-amanatu والأهد دليلان على كمال كمال إيمان المرء ودينه kuma da malamai suke cewa rukun amana da da alƙawari wannan suna wasu wasu abubuwa ne waɗanda suke wato nuni zuwa ga cikin imanin mutum da addinin shi abin da ake nufi da amana shine duk abin da wani zai danka ma cewa tsakanina da da dukiya ko magana ko wani sirri ko wata wasiya ko wani wani secret wannan shine amana ka rike shi ba za ka faɗa wa kowa ba ba za ka zo ka yayata ba koda da ainihin wato abin da koda da da ishara to akwai abin da kuma al'adance dama amana ce ake baka bai kamata ka faɗa ba kamar likita da patients ɗinsa kamar lauya da clients ɗinsa to haka kamar malami da masu masa fatawa masu fatawa ga malamai suna da wasu sirori da ya kamata malamai su kula su daina faɗinsu lil asaf malaman suna ɗauka wannan labaran wasu wasu ababen ɗaukan izina ne za ka yi ta jinsu suna faɗansu wasu ma ana ganin anya da gaske ne kuwa gaskiya ba daidai ba ne wani duk labarin da aka gawa malami kawai ce ran wani mutum ya ce kaza ran wata mata ta ce kaza kwanaki ma an buga mun waya kaza daga ƙasa kaza an yi kaza wannan duk bai cikin rike amanar zance shi kuma al'ahad shine alƙawari yarjejeniya akan biyan bashi akan lokacin wani taro ko lokacin wani mitin akan wata gamuwa akan wani zance da kuka ittifaki akai akan aure da aka baka ko bashi da aka baka ko ajiya duk abin da aka alƙawarin kai cewa to ga abin da ake so a yi ga lokacin da za a yi ka riƙe wannan alƙawarin muna cikin sifan mutane kirki qala hadathana muhammad ibn jabir al-karim qala akhbarana yusuf ibn kamil an hammad ibn salama an thabit an anas ibn malik radiyallahu anhu qala idha kanat fil bayt khiyanatun dhahabat minhu al-baraka duk gidan da ya zama akwai ha'inci akwai cin amana to albarka shi tafiya ce sai kaga ya zama gidan rigima gidan fitina qala hadathana nasr ibn daud qala hadathana abu salama at-tabudaki an ثواب ابن حجين الهداني عن ثابت البناني ابن أسلم كنان عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما تفتقدون من دينكم الأمانة وآخره الصلاة سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يجي farkon abin da za ku fara asara shi a neme shi a rasa a cikin addini a ga ya lalace shine abin nan amana kamar yadda Huzaifa yake cewa nabi ya gaya musa sai na ga wasu wasu ban riga na gansu daga cike ce ya gaya mun cewa za a wayi gari mutane za su kwana da imaninsu da amanarsu gari na wayewa kan su mutum ya ji an cire iman daga zuciya shi an cire amana daga zuciya shi sai wayi gari bayi da amana yace har a zo ana cewa inna fi bani fulanin rajulan amina ai zama masu amana ababan nunawa ne da yasu har ya zama idan mutum ya wani aiki na nuna amana da ya zama news ya zama labari ce ga wani ɗan sanda ya tsinci kuɗi ya mayar a airport ga mai kekenafin an manta jaka a cikin kekenafin ɗin shi ya mayar mai sharar masallaci ya tsinci dala ya yi cigiya to wannan ban kai sai an ta labarin ka duniya ana mamaki cewa wannan bai da ƙashin arziki mutane suna ganin wani wawa ne arziki ya zo mishi ya mayar ko sai mutum ya je da mai da dalolin nan mai dalolin kuma yana da kirki ya baka dubu hamsin a ɗauke ka a NTA a nuna wa mai sunan ɗayan ma CTV CBT ne ko CTV sunan gidan TV na wanda yin TV na yan gawi nan channel news da sauransu a ta nuna ka da jarida ana ana ana maka salati ana yaba maka shikenan wani kuma sai ce to bare baka ya tunda kana da amana ranar kuma kai talaka ne baka da kudin sadaki wannan dubu hamsin za ka kashe sa a wajen fira da yan jarida za ka kashe su ba abin da aka tsira da shi in ban da fuskaka da kowa ya gani to yace wa akhiru salatu na ƙarshe kuma ƙarshen duniya abin da za a rasa shi ne sallah wannan kamar annabi sallallahu alaihi wasallama yana ƙara bayani ne a hadisin shi na tunqadu ural islami urwatan urwatan za a dinga tsintsinka kullakullan da aka kafa rumfan musulunci za a dinga tsinka su ɗaya bayan ɗaya a wancan annabi ya ce na farkon su shine hukunci littafin Allah na ƙarshe kuma shine sallah wato duk sanda aka waye gari mutane suna sakaci da sallah suna wasa da ita ko ba su damu da ita ba babu shakka duniya ta kusa ƙarshe a cikin wata riwaya ibnu mas'ud yake yana sallah sai wani goyi mai sallama kawai ya wuce sai ya ce annabi yayi gaskiya dama annabi ya ce daga baya za a waye gari mutum zai wuce ana sallah ba zai tsaya yi ba kuma bai riga yayi ba ba ana sallah azhar ko la'asar zai wuce mutane suna yi shi bai tashi ba ko kuma masallacin sa yanda ba a kira ba ko ya tsallaka wani masallaci ya tafi wani dole ya cikin alamun tashin alkiyabu duk ba haka muke bin ta yana gani ana sallah ya ci gaba da suka wuce shi ko koma shi shi shi ba da shi ake kawo ba musulmi ba sai ya je inda yake so yake Allah shi yake وقال ثابت عند ذلك قد يكون الرجل يصوم ويصلي وإن اؤتمن على أمانة لم يؤدها ثابت يجي ابن أسلم البراني ذاك متين ينا صلى فينا عزم لتنين دا الهميس أيام البيد سرر الشهر سوني عاشورا سوني بنا أي ترجمة دا شيء أكام عزم أسبا كل ينا تكام عزم أما كما كل ينا صلى ينافي فيه فرلا ينافي فيه فرلا ما كباش أمانة سيوش in ka bashi bashi ba zai biya ba aka bashi ajiyar kuɗi sai ya lalata ajiyar duk amanar da ka bashi ba ta tsira ba shi ne kamar magana da muke da su a kuka cika masallaci a yi sallah da asuba a yi da azar a yi da la'asar kuma the same caliber of mutane su ne dai kuma kullum ake suke kuka da junansu akan babu amana قال حدثنا احمد بن ملائم البغدادي قال اخبرنا ابو عمر الجرمي قال حدثنا يحيى بن كثير عن هشام عن محمد بن سيرين an abi hurairah ta kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam yake fara cikin wannan doguwar kissa kana rajulun fi man kana qablakum wani mutum a cikin al'umma da suka gabace ku ya kasance yubayu bil amana yana siye da siyarwa sai baka kaya ya ce na bakka da amanarka ka tafi na san zaka kawo fa atahu rajulun sai wani customer ya dogare shi fa akhadha minhu alf dinarin ila ajal sai an shi dinari dubu ce zan kawo lokaci kaza fadar al'ajin wa kad khabbal bahaw tsakanin garinsu da garinsu akwai kogi ranar da ya ce zai kawo sai zama ruwa ya cika kogin ba za a iya haurawa ba fa akhadha khashabat wannan mutumi sai ya dauki wani itace sai ya fara shi gida biyu faja'ala fi haddana nira sai ya saka wannan kudi ya koma ya daure ya daure summa atal bahara sannan ya zo kogin fa qala allahumma yace ya allah inna fulanan bayani bil amana wana fa mun yi kasuwancin nan da shi ne bisa amanar zan kawo mishi wa kad khabbal bahu fa addiha ilayhi ya Allah ga ruwa ya hana bashi ya Allah ka maimai da dukiyarsa ga tanan shikenan farama biha fil bahr kawai ya wurga cikin ruwa saboda tsaba imani da kasada wa aqbalatil khashabatu tarfa'uha mawjatun wa tad'uha ukhra wannan kara wannan itace dinga bin igiyar ruwa a yi sama da shi a yi ƙasar shi har ƙala mai ba da labari ya ce ji maza Allah sallallahu alaihi wasallama wa kharajar rajulu ya tawadda da salatil gadat shi kuma ya jira ya jira ba ka kuɗi musu tuka ga irin mutane kenan ka ba su amana ba su kawo ba to Allah ya isa ci gaba da sabga shi kawai Allah ka ji shi mu alheri sai ya fito bakin wannan kogi ko rafi da ke kofar tsibirin garinsu zai yi alula na sallah asubahi washe gari kenan bayan lokaci ya riga ya tafi faja'atil khashabatu fasakkat ka'abu sai wannan itace zo sai ya caki abin nan diddigen shi har ya ji zafi a wata riwaya kamar yadda yake a cikin riwaya fa akhadha sai ya dauka sun makala da ali sai ce mata shi la tuhdithu fiha hatta shay'an hatta usal yace aje mun itacen har sai nayi sallah qala fa akhadha fa idha fiha danadi da ya gama sallah ya buɗe kawai sai ya ga kudin qala fa kataba waznaha indahu sai ya sa a cikin littafin shi na lissafi sai ya sa awu kaza ne wato kama a ce naira kaza ko riyal kaza ko pound kaza sun malakiyar rajula ba a da zamani shi kenan ya manta da wancan shi ma wancan ya manta da shi wata rana ana nan kawai sai suka da wata kasuwa fa qala alasta fulani wannan da ya ga mutumin da ya ci bashin shi bai kawo mai basinci amma kai ba kai ne wani ba mutumin gari kaza na taɓa baka bashi kuɗi na shekara kaza lokaci kaza muka yi da kaza kan ba kan ba shi kai mutum banza ne kun gane yana tuhuma shi kenan ko fa qala bala yace kware ni ne qala alasal ladhi baya atuka bil amanati ba kai ne ba kudi na cikin amana ba qala bala qala fa aina mali to ina kudi na suke qala ittazin yace saurara dan da su tafi thumma qala sai koma gefe qala mu ce mishi ya alamu allah anni laqad fa'altu kaza wa kaza ce kaji kaji kaji kaji yadda ne qala qad addallahu ta'ala anka amanataka Allah ya maka wannan amana taka Allah ya isar maka thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa ayyur rajulaini a'zamu amanata sai annabi ce a ganin ku waye fi girman amana allazi addaha walau sha'a la dhahaba biha wancan da ya dawo da kudi inda ya ga dama da yake dawo da ita amin ladhi raddaha walau sha'a la akhadha ko ku wannan da ainihin wato ya dawo da ita inda ya ga dama da ya rike wato wanda aka ba da ya dawo da kudin koko wanda ya karɓa yanzu kuma ya faɗa cewa eh na ga kudin babu shaida da ya ce to ni dai ni dai ba ai mun yi haka da kai kawai ka bani kudi na kaga da shi ya ci amana ki dukkanin su mutane ne masu amana to haka mutane idan idan mutanen kirki suka yi galaba sai ga nagarta ta faru a cikin mutane amma idan mutanen banza suka yi galaba shine sai a dinga shan wahala irin yadda ake sha yanzu da zai yi kai baka yin kirki amma kuma kana korafi akan cewa ana ta cuta kuma kai baka yin alkhairi a inda kake kai malamin makaranta ne baka zuwa lokaci aiki lokacin da aka dauke ka kai ma'aikacin ofis ne baka tsara aikin da aka baka kai ma'aikacin asibiti ne baka aikin da aka baka kai dan kasuwa ne kai limamin masallaci ne kai shugaba ne kai kowane ne mutum ya fara tsara aikin shi tukunna sannan har zai samu moral justification na ya korafin cewa wani bai tsara aikinsa amma kai baka tsara aikinka ba ranar ma wani keke nafi yana fa rough driving ko rough cycling zan ce ne driving yake ko cycling keke nafi cycling ne ko ya kutsa na hamana ce mashi malam ka taba hankali amma kuma ana jeho magana za a zagi wani dan siyasa kawai ya sa baki zai ce mashi amma kai baka da baka da kunya za ka sa baki a wannan kai yanzu wannan abin da kake muna cikin motar ka keke nafi kana yi mana wannan kuma ka ce za ka baci wani kawai sai koyo shi ya ce kai baka da bakin magana in kai aka ba gwamna wa ya sa abin da zaka tunda ka kasa tuka mutane guda uku lafiya ne mutum ne an bashi ajiyar yan student union a university kullum muna wannan fitinar da su a bashi ajiyar rabin miliyan kudin yan department kowa ya biya naira ɗari ɗari ɗari kuma an ba ajiya an cewa shi ne treasurer amma kafin a gama semester ya batar da kudin kuma kullum su ne suna cewa suna rubuce-rubuce a twitter cewa gwamna bai kyauta ba shugaban kasa bai kyauta to wannan da ya kasa rike rabin miliyan na yan ajin su lafiya ɗau to ya kake gani an ba shi kuɗin jihar kaduna ko jihar kano ko sokoto an ce shi ne gwamna ko shi ne akan tattalar mai kake tsammanin zai mutumin da ke aiki a cikin shagon wani ya saka kuɗin shi na kasuwa miliyan biyu ya baka kana provision store kullum kana tutar shi kullum kullum zaka ga masu shaguna irin waɗannan na provision store kullum suna kuka da ma'aikatan da suke dauka wasu ma kannan su ne uwa ɗaya uba ɗaya wani kanin matan shi ne amma kullum bala'i ake ka kasa rike wannan amana amma kuma kana jin haushin ciyaman ɗin garin kana jin haushin wani mai kuɗi cewa kuɗin shi na yankan kai ne kai in ka in ka samu yankan kan ba za ka yi bikin in ka zama in ka samu in koma ba za ka yi ba ka je mutum ne an ba shi ɗalibai ya koya musu karatu bai koya musu abin da aka ce koya musu a semester ko a tam ya anshi kuɗi ya ba da maki ko yana yin abin nan sex change of sex for marks ko bai zuwa aji kuma da shi ake yin zanga-zanga duk wannan jama'a contradiction muke wa junanmu contradiction ya kamata ka iya rike amana da take ƙasan ka tukunna sannan sai ka samu ƙarfin cewa wani ya rike kuma wallahi ta tura wannan jama'a da suke ba mutane sha'awa irin wannan rike amana aikin ba suke kowa abin da aka sashi kan jiki kan karfi yake ba su san lalaci ba ba su san ha'inci ba ba su san yaudara a cikin harkar da aka sasu yanzu yau yanzu din nan inda zaka aika wa da wani bature sako email sai ga sai maka respond nan da 24 hours babban mutum ko wani professor ko wata university ko wata ma'aikata amma sai ka sai ka mutum dan uwanka musulmi a nan waya sai ki dauka ka mai text ya kira responding ka mishi whatsapp voice ya ki kulawa dai yana ganin baka isa ba wannan kage ya saba wa dan adanci da mutuntaka ko ka je asibiti nan asibitin shi ka zaka je tun safa kana jiran likita har karfe 11 ba su fito ba kuma ka je clinic kai mara lafiya in suka fito kuma su kama meeting ba su fara sauraron ku ba sai an yi azar kafin nan sun gaji haka za ku ta jalli da su kuma zaman su ba nan zaman ku suke yi ba kudin da ake biya ku abin da ake ake biya su a dalilin ku ake biya ko a ce ga wani professor shine survivor ku amma kullum ku ta neman shi ku rasa ku su da kun yi aikin bai karanta ya ina za mu je da irin wannan tunanin jama'a amma kuma kowa korafi suwa na ba sa yin daidai suwa na ba sa rike amana aikinsa kuma kowa shine bai rike shi shi za ka ga abubuwa da sun lalace mana gabaki ɗaya ta ko'ina sun lalace ma kowa din da aka aje shi abin da yake so kawai samu advantage da zai cuta ba wai ya dauka cewa to yanzu bari ya tare wa al'ummar shi wannan wajen ta nake so nawa ake kama mutumin da shine mai gadi a gidan wani shine informant din da ya kira mishi barayi ko mutum ya aje wani bako a gidansa ko dan kaninsa ko cousin dinsa shine zai je sanadiyan cutar da shi wannan duk mun sai wannan labarin wani kuma mata ce wata cutar da mijin ko mijin cutar da matan wani uba da ɗa an yi mai kuɗin da anan gari ya taɓa harfan ɗan shi da bindiga zama saboda farka kawai ya ga ɗan ya taho da fulo zai shaƙe shi kuma daman shi mai kuɗin mai tsoro ne yana da bindiga shi yana ɗaukowa kawai ya harbai a kafa kuma ya kai shi asibiti saboda wato babu amana tsakankaninmu jama'a ta yi ƙaranci ka rasa kuma ta inda za a fara shi ne waɗannan maganganun malamai suke suke bayyana su wani hadisi mashhuri ne duk da yake isnadin shi zamu ga yana da rauni amma mashhur Hassan Alu Salman wani babban malamin ya inganta shi da wasu hanyoyi da ya tattaro a cikin wani tahqiqi ne mallafin al-mujalasa na ad-dinawi قال حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد الغبري قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير الرفاع بن شداد الفتياني قال لولا كلمة سمعتها من عمرو بن الحمق لا مشيت فيما بين رأس المختار وجسدي سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمنه رجل على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة wannan mutumi mai suna rifa'a ibn shaddad al-fitiyani yake cewa rifa'a ibn shaddad al-fitiyani shine yake bada wannan labari a babban malami ne cikin malaman tabi'ai fika ne cikin fikat an kashe shi ne a shekara 66 bayan hijira shine yake cewa laula kalimatun sami'tu min amr ibn al-hamd akwai amr ibn hamd ibn kamil ibn kahib sahabi ne wanda yana daga cikin wanda suka samu kansu a cikin fitina ta kashe Usman yana daga cikin ru'us da suka shi tarayya akan wannan wannan kisa to shine yake bada labari ma wannan tabi shi kuma tabi yake cewa da ba dan abin da ya ji ba yayi bako a gidansa shine Muktar ibn Ubayd ibn Abi Ubayd al-Thaqafi ibn Ubayd al-Thaqafi wanda Muktar kamar yadda aka sani shine ɗaya daga cikin 'yan tawaye shahararru a musulunci da suka mabanu umayya tawaye kuma daga baya ma yayi iddiayin cewa shi annabin batacce ne daga ƙarshe an kashe shi ko kuma ya mutu a shekara ta 67 bayan hijira sai wannan mutumin ya same shi gashi a cikin hirzinsa ya ya bakwanci garinsu ko ƙauyensu kuma gashi yana bacci zai iya kashe shi babu wani matsala shi ne sai kibar da bari ki cewa wallahi da ba dan abin da na ji wancan sahabi ya gaya mu ba da na tattaka kan wato muftar na kashe shi na taka gawo shi shi abin da na ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da ya zubar da jinin wani wanda ya amince mishi ranar alkiyama za a bashi tuta ta yaudara aga ya amince musu ne ya sauka a cikin gidansu ko a unguwarsu to dai da kuke da mutum in har ya amince da ku ya ba kunci wajibi ne ku rike masa amanarsa kai ya tashi tafiya kuma a nemi caja waya shi a rasa ko a nemi wata hula da ya aje a rasa ko kuɗin shi to wannan duk wanda ya ga jama'a ranar alkiyama tutar yaudara ita za a ganshi da ita wannan hadisi imamu ahmad ibn ahmad ya rawaito shi da al-imamu ibnu maza da isnadi wanda yake ala sharfin imam muslim da ka abin tsoro ne yaudaran mutumin da ya amince da akan dukiyarsa kamar yadda muke magana akan shago ko akan ko irin yanda yadda mutanen kauye suke cewa wawan birni ce ya kwashi kuɗi ya kai kauye za a yi noma a cinye kuɗin a cinye takin a cinye iri a cinye komai da irin waɗannan yaudaran duka abubuwa ne muna na ƙwarai da gaske قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال أخبرنا طلق ابن غنام النخعي أخبرنا شريك وقيس عن أبي حسين عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أد إلى من ائتمنك ولا تقل من من خانك ce addi ila man itaman wanda duk ya baka amana ka cika masa amanarsa wala takun man khanaka kada wani ya ha'ince ka kace zaka rama da ha'inci qala abbas abbas bin duri yace kuntu li talq sai nace ma talq ibn gannam utruk kaisan waqtub sharikan qala anta a'lam ya hada mutane guda biyu ce akhbarana kai sharik wa qais an abi hasim yace sai nace nace mishi ka rubuta daya kawai eh utruk kaisan ka cire kais din ka rubuta sharik ce to yadda kake so qala abbas samitu aba ubaydin al-qasim ibn sallam wasu ila an tafsiri hadha al-hadith fa qala huwa ar-rajul an ce me ma'ana wannan hadisin ga malam abu ubaydin ce huwa ar-rajul yakunu laka alayhi al-mal fa yajhaduka wa la yutika shine mutum kana bin shi bashi sai ya musa yace ni ba baka bi na bashi na fa biya ka thumma yasiru lahu alayka al-mal ana nan kuma sai kudin shi su shiga hannunka fala ba'asa an ta'khudha minhu alladhi akhadha minka wa tu'tihi al-baqi babu laifi sai ka dauki abin da yake dukiyarka ka bashi sauran wato karka ce to kai ma ka rike duka yadda ka cuce ni ma sai na cuce ka a sai ka cire iyana ka mun gani wannan ba ba zami ta hanyar bashi ba mutum ne ya maka cuta ya kiya biya kuma har ya musanta sai ka samu damar da kuɗin shi suka shigo hannunka an yi wani aiki sai aka bara ka ce karba musu kai ne supervisor ko shi kenan sai ka cire kuɗinka ce to kuɗi na da nake binka wanda kai musu na ce amma kar ka ƙara a kan wannan in ka ƙara da shi ne ka yi ha'inci ga wanda ya yi maka ha'inci wannan fassara ɗaya daga cikin manyan malaman sunna ne ko malaman lugha قال حدثنا عباس بن محمد قال اخبرنا يونس بن محمد المؤذن قال حدثنا ليس بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن سعد بن سنان an Anas ibn Malik qal qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Anas yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace taqabbalu li bi sittin ataqabbal lakum bil janna ce ku kanshi abu bakwai da zan shida da zan ga muku ku aikata abu shida da zan ga muku ni kuma na lamunce muku aljanna qalu wa ma hiya sabon yan ina da aljanna suka ce ya manzon Allah faɗa mana su qala idza haddatha ahadukum fala yakun in zaka yi magana kada ke kariya wa idza wa'ada fala yakhlu in kai alƙawari kanka kariya wa idza tumina fala yaku in an baka amana kanka ci amana wa ghuddu absarum ku dinga rintse idanu ku rage kalle kalle na banza wahfazu furujakum ku kiyaye al'auran ku daga zina da duwadi da istimna'i da duk sauran wa kufu aydiyakum kuma ku kame hannayen daga sata daga dukan mutane daga kisa amfani da hannun gari akan dai wani abu wanda wanda yake maras kyau قال حدثنا أبو عبيد عبد الله أبو عبيد الله حماد بن الحسن بن عنبسة الوراق قال أخبرنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن منصور بن المعتمر كان قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وهو منافق ومن كانت فيه خصلة منها ففيه خصلة من النفاق هلا يؤكدوا ليكي لسوء to munafiki munafiki na aiki wanda ba na itikadi wanda kuma yake da ɗaya daga cikin su yana da ɗaya daga cikin halayen munafikai idan haddasa kadhab wanda zancen shi ya zama duk sanda yayi magana sai ya kariya wa idza tumina khana dan amince shi sai ya inci wa idza wa'ada akhlaf wanda kuma idan an dauki alƙawari an bashi dan yi alƙawari to sai ya saba alƙawari wannan wannan hadisi ne sananne mashahuri daga cikin jawalul kalim na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan riwaya ta Imam An-Nasa'i ce ma da ya kawo ta za mu saurara an saboda kuma lokaci insha Allah sallallahu alaihi wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi